alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wannan wasikar ta gabana kamar tana tambaya ne akan zihari wanda muka yi bayani a ajiya tunda dama jiya bayan an tashi a karatu ba a yi tambayoyi ba bayan to amma ban sani ba ko shin ta fahimci asalin ma'anar ziharin nan kuwa ko ta haɗa shi da li'ani ne tambayar tana ce mai hukunci wanda ya zihari wa matarsa sannan kuma ya ƙi bin sharaɗin da addini ya tsara ka ce za a raba aurensu da ita an yi haka na faɗa ko ba haka na faɗa ba ko idan mutum ya yi zihari wa matarsa an ɗora masa cewa sai ya yi kafara ba ban ce za a raba aure ba saboda ba alaka tsakanin zihari da mutuwar aure kawai bai isa ya taba matar bane sai yayi shikenan kuma ya ce maka an raba aure ba magana raba aure a cikin maganar zihari ana fahimta yawwa so idan ya ki ne ya ce ba zai yi ba shikenan sai a je wajen alkali alkali zai iya ya sa shi dole ya yi in ya ki kuma a ce to kana nufi baka bukatan ta kenan sai ka sake ta amma sai ya sake ta ba za ka cewa auren ya mutu haka kawai ba sannan wai zai iya kome ko ta haramta a gare shi na har abada batun wannan kaga bai taso ba ai batun maganan kome duk bai taso batun da dama ba saki ba ne in ya sake ta saki ne wannan abun na daban amma in ya zo daga baya ce zai sake dawo da ita to fa sai yayi wannan kafara ko da an riga an raba auren sai zai ce zai sake dawo da ita to sai ya yi kafara kuna fahimta ya ce idan saki ne nawa ne dama ba saki ba ne sau duk dai ina gani wannan duk tambayoyin sun shiga cikin dan bayanin da na yi na wala ba yana tambaya cewa alkali zai iya amfani da hukuncin dna wani yana cikin karatun gobe ko gobe ba karatu ko sai da hali sati mai zuwa Allah wa alam ko asabar ko lahadi in Allah ya dare zamu mu ce asabar din insha Allah zamu yi bayani akan luhukun nasab yadda za a iya cewa wane ɗanka ne ko ba ɗanka ba a shari'a a gane so uh, dna yana yin aikin shi amma ba a ko'ina ba ne ana iya yi in ana son inda ake neman tabbas ko mijin yana zargi sai yana so ya samu tabbas kafin ya yi li'anin sai ce a yi in yana zargi sai ya yi cikin ya samu tabbas sai je ya yi sai je li'anin shi ka gane a yana iya yin aiki amma ba a so kawai daga matanka ta haifu don Allah karka yi DNA nan yawa ba ruwanka da wani DNA kawai ɗana ka ne na'am eh kamar ana jiyo to a babu laifi in ka aure ta ma ka iya faɗa ina ce dai kawai a rika kiyayewa ne mai ma'anan bebin in ka faɗa kana nufi bebi irin yadda kake nufi da yarka ne to wannan akwai laifi amma bebi kana nufi yar karaman yarinya shikenan in karaman ce in kuma babba ce ka karya kake yi kenan me kace musa zamani ya zo da amfani wannan ya gama na abin da faru shi ne mana akwai ma'aikaci ne da muke ake fito mun tashi da aikin yamma da ya koma gida sai matan ta ce mishi cewa dan su ba ta da lafiya ya Allah ya dan dan suka ta ta ke ce mata shi yana aiki da to bayan ta yadda ya tafi sai da kyale ya yi zai sai ta bi shi gurin aikin da tabin shi ta samu ya yi aikin yin mani amma baya wurin aikin ya tashi ma baya aikin ya to sai aka kira shi a waya cewa aka gaya mishi cewa gashi gashi na tare da daga matan ta zo kuma baya matan shi to yana zuwa sai ce za mu yi cikin jima kina da kina kina kina kina kina ya sake ta da ya ya sake ta to mulki sai aka kira kuma kogon sai ya zuce ya ce ka mai ya ce ya ce ya mai sai ya sa ta kare su cewa wannan me ya sa ya mata kare cewa baya yin aiki kuma shi mutum ya aiki da to kuke na mutum kan da rashin wannan mutum ya suka tambaye cewa yanzu yana matsayin auren inda tana tafi yana yin wannan ai na sha faɗa malam Musa na ce maka zargi ba ruwan shi da babin saki ana yin zargi wani abu ne daban bai jawo mutuwa aure ba amma sakin da ya mata yayi komen da aka sa shi yayi shi ma komen yayi babin zargi zargin ma yayi zargi daban ba zargi ba shi yake kashe aure ba wannan na sha faɗa yawwa zargi ba kashe aure na me kace a zamani ya zo na kyamarar ta da zirge shiga sai mutum ya san yin kyamarar da kansa sai za mu tabbas shi zai ke matsayin sai yin da alfabar kai yawa yake cewa in mutum yana da yasa yasa CCTV a gidansa sai ya ɗauka masa hoton alfasha shin zai iya zama hujja a gaban alkali zai iya zama hujjar da za ta sa ya iya li'ani da matarsa amma zai amma ba zai zama hujjar tabbatar da zina ba ka gane nufi na saboda mun ce ko dai ya gani da idonsa ko ya samu karinar da za ta tabbatar masa cewa ta yi to sai iya li'ani don ya ce ɗa ba nasa bane ko ya ce ta yi kaza shikenan sai ya ja amma ba zai zama inda a ce wata ce daban sai ya ce wannan CCTV tun daga su su hudu ya zama shaida hudu ba sai ya kawo kato hudu ka gane wannan magana yawwa karina za ta iya tabbatar da dalilin da zai sa ka rantse akan matarka don ku rabu amma karina ba za ta sa ta zama dalilin da zai sa ka ce wane yayi zina ka tabbatar masa da hukunci ba ka gane bambancin yawwa shi yasa na ce maka mutum zai iya dogara da labarin wani ya yi li'ani da matarsa idan ya yarda da maganar wani wani ya ce masa na ga matarka a hotel ta yi abu kaza ta yi abu kaza ko na gani a kamara ta yi kaza ka gani na gani ka gani na gani wani ya nuna min shi yayi kaza da ita sai ya gani sai ya tabbatar ya kai ka iya yin li'ani da ita amma bai kai a tabbatar da hukuncin ta yi zina ba inda a ce wani ne daban amma kai tun da kai ne mijinta in ka zo ka yi rantsuwa za a ce to ko dai ki rantsuwa ko mu miki bulala ko mu miki hukunci ka gane magana yawwa na'am alhaji ya fasa kai bismillah na'am yawa yana tambaya cewa ya tabbata cewa mazinaci lalle matarsa mazinaci ya ce ba dole ba ne ana iya samun mutum mazinaci matarsa kuma kamammiya ce ana iya samun mace mazinaciya mijinta kuma kamamme ne amma Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik ba wanda zai dai auri mazinaciya ya san tana yi sai dai in shi mazinaci ne ba wanda za ta yarda ta auri mazinaci sai dai ita mazinaciya ce wani wani abu ne daban amma ana iya samun miji ya ha'inci matarsa ita kuma ta ha'ince shi ba ana iya samun mace ta ha'inci miji shi kuma bai ha'ince ta ba yanzu wannan abin da muka karanta na hadisin da ka ji har aka yi ai za ka gane cewa ɗaya ya yi laifi ɗaya bai yi ba don ba yanda za a yi a ce duka a rantse kuma kowa yana da gaskiya ba zai yiwu ba ai to kaga ashe dole ɗaya yana yi ɗaya kuma baya yi wannan kuma Allah shi ya sani mu a addini za ka ɗauki abu a zahirin abin da ka gani ne ba ruwanka da cewa ana kaza ana kaza wannan duk abin da bai bayyana a gare ka ba ka yi hukunci da zahiri cewa matarka ta kirki ce ta yi hukunci a zahiri cewa mijinta na kirki ne shikenan abin da ya zai bayyana a zahiri wannan kuma daban ka fahimta akwai wani abin da ake cewa cewa tabbas in mutum ya yi zina da matar wani shi ma dole sai an yi da matarsa wannan ba haka bane akwai abin da ake cewa tabbas wanda ya zina da yar wani sai an yi da yarsa wannan ba haka bane ana fahimta yanzu idan kai ka je kai yarka kai ka je kai naka sai Allah ya sa aka rama akan yarka ba a cuci yar ba ha to in aka Allah kuma yana zalunci ne ta ya Allah zai sa a rama akan akan ta ai sai dai a rama akan wa akan ka kai shine Allah ya kama kai maka azaba kai amma ya za a yi ita tana so ta kame sai kawai Allah ce tunda ubanki yayi ke ma sai kin yi ha ba ai nan yanka an yi zalunci musulunci ba sai yake ba ku daina wannan maganar cewa wai duk wanda ya da yar wani sai an yi da yarsa duk wanda ya da matar wani sai an yi da matarsa duk wanda ya haba ai da duk duniya ta gama ɓaci ba a gadon laifin wani Allah ce la tazir waziratun wizra ukhra inda haka ne da duk wanda ya zama kafiri dole ƴaƴansa su zama kafirai da duk ba wanda zai taɓa musulunta akwai laifin da ya fi kafirci ne to tun da kai kafirci da sai a ce ƴaƴanka ba dole su yi kafirci ko ba haka bane ana iya samun mutum musulmi ɗansa ya rida ya zama kafiri ana iya samun mutum kafiri ɗansa kuma ya zama musulmi in za ka ji tsoron Allah akan zina ka ji tsoron Allah kai da kanka kar ka ji tsoron wai don ɗanka zai yi ko don ƴarka za ta yi ka ji tsoron Allah akan kai zai kona ba wai zai sa ƴarka ta yi ba kuna fahimtar da kyau to wanda bai da yafa sai ta yin abin sa kenan ya ce to ni ba zan aiku ba ba tun da laifin akan yata zai koma wannan ba gaskiya bane ko kaɗan ba wanda ya ce wannan ba akwai hadisi ma hadisin bai yi ba muje ba ka rane da ko kana gengedi ne shi ne ma'anar wa yadda ra'u an hal azaba an tashhad abinda zai kore mata zai tunkuɗe mata kar a mata azaba a mata hukunci shine ta yi nata shaidan haka in ba ta yi ba za a mata hukunci mana tayar take nan a dama kana tausayin ta ne a na'am kala eh wannan yana tambaya cewa mace ma za ta iya li'ani da mijinta in ita ce ta zo ta kama shi ita yara ta yi mace ba ta yin li'ani ai mace ba ta yin li'ani idan mace ta kama mijinta ya zan billa sai dai ta nemi ya bari ko kuma ta nemi rabuwa da shi saboda wa zaniyatu la yankiwa illa zanin a zaniyatu la yankiwa bai halatta ba mace ta tabbata mijinta yana zina kuma ta ci gaba da zama da shi sai dai in shakka ne da zargi da waye wannan ta cire zargin amma ta tabbatar da haka to ko dai ya tuba ya daina ko kuma ta rabu da shi saboda bai halatta ka taimaki mutum kaga yana yana abin nan ba kamar da shi bai halatta ya ci gaba da zama da ita ba in ya tabbatar tana yi wannan ba ce tabbatarwa kamar yadda kace ta zo ta same shi yana yi in ya tuba ya ce ba zai kara ba ya durkusa ya roƙe ta don Allah ke ki ruba mun asiri ke ne ta ce to ka tuba tsakaninka da Allah shikenan amma in ta tabbatar ya ci gaba to ta nemi ya rabu da ita wannan abin da na faɗan in ta ga za ta iya in tun a wurin ta ga ba za ta iya ba shikenan tana iya rabuwa da shi kuma ya halatta ba ta yi laifi ba in ta ce tun da wane fasiki ne na rabu da shi kenan ba ta yi laifi ba amma in ta ci gaba da zama da shi shi ma ba ta yi laifi ba saboda ba a ɗora cewa sai mutum ya zama ma'asumi kafin mace ta zauna da shi ba mace tana da mijinta yana shaye-shaye ba za ka ce wajibi ne sai ta rabu da shi ba laifinsa yana kansa ne saboda abin da na faɗa ɗazu na la taziru waziratun wuzra ukhra mace tana karkashin miji yana cin kuɗin haram in ya ci ya zo ya kawo mata ta ci ita halal ta ci ba ruwanta ba za ka ce wai mace tun da mijinta barawo ne to ita ma kuɗinta da take ci tana cin haram a'a wannan ba haka bane la taziru waziratun hijira ukura kuɗi yana fita daga hannun wanda ya laifi ya tsarkaka ba za ka ji wannan ka'idar wanda ya sato kuɗi ko na gwamnati ko na waye ne in ya zo ya baka baka cewa a ina ka samu sai a tantance wannan daidai na halal din ne waye kafin ka karba ka karba abin ka ci ko kulu hani an bari'a haramun din ya tsaya a kansa shi amma akan idon ka yayi fashi ya kwata ko ya ɗebo na sata sai ya ce gana ka ka ce ba zan karɓa ba saboda ka yi ta'awun alal ismi wal udwan amma mutum ka san dama barawo ne sana'arsa ai ta yiwu kuma ya samu wani kuɗin ta wani wuri sai zai baka kuɗi ka ci abinka ko zai baza abinci ka ci abinka ba za ka ce ka ci kuɗin haram ba ballantana matarsa amma a lokacin da ya karɓa ka gani wannan na haram ne to wannan shi ne ba za ka karɓa ba kana fahimtar wannan magana karba kuma yi da muku babin maganan saka maganan li'ani ake yi li'ani ne? to in ta kai shi kotu shikenan iya abin da za a yi shine maganar in ta ce ta ta ga cewa yana sai dai a yi maganar rabuwan auren su ka fahimta yawa in alkalin zai matsa mata zai dan tsananta ne shine sai ce to ta kawo shaida hudu in ba ka ba a mata bulalan kasafi ka fahimta in da ta nemi rabuwa ta nemi rabuwa kawai ta ce ni ni ban yarda shi ba ba mutumin kirki bane in ta ce zina ta ganshi yana yi sai ta kawo shaida hudu kaga wannan kuma wani abu ne na hadari wannan kuma in ka bude wannan kofa cewa mace tana iya wannan to mace daga dan jin shakka ko na kishi ko waye kawai ta je ta ce mijinta ta kama shi da wata ka gane wannan shi yasa kofa ba za ta buɗu haka kawai ba ni dai ba zan bada wannan damar ba da ku ya hakuri haka fa daya biyu kai ba kai ina ga yawanci dama mukan yi bashi da kai ko da mu bari ne sai wani sati eh kai me kace ne me ne ya riga ya sake ta hukuncin su hukuncin yadda koma waye ce aka zarge ta in aka je aka aka aka yi wannan bai kawo hujja ba sai a masa bulala matarsa ba za masa bulala balle wanda ya rabu da ita na ba laje
daga cikin hadisi mana daga cikin abubuwan a annabi ya gabatar cewa abubuwa masu mutunatarwa daga ibara daga cikin mutum eh har da wannan mm, sai karshe kuma a kawai ta wa kan zabar fata na tun rani na tun nuna mm.
yanzu ba mijin ne mana ya mata wannan kan da ba ni ne ya yi ko bai tabbata ba mun ne da ba haka ya yi ba ku ya ce da mm.
kula da tamanin da mu a sosai ma mana ai koma wane ne in dai musulmi ne ka ɗauka ka'ida ce amma duk mutumin da ka zarge shi da zina ko namiji ko mace hukuncin kazafi ne ko ki ba ko ko ki kenan sai an je kotu mana dama hukuncin kazafi ne ko matar san ma fa hukuncin kazafi ne na ce maka abinda zai hana ba za a masa bulala ba shine kuma ba za ka ce sai ya kawo shaida biyu ba shine saboda ita matarsa ce amma in wata mace ce wadda ba matar mutum ba to ko da ya kawo shaida biyu ya tabbatar da ai, shaida hudu ya tabbatar da ta haka ko a masa bulala cewa ya mata sharri ne wannan ba ji kotu ba
in ba je kotu wannan kuma sai an je lahira mana ya zama hadisin abu huraira din shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin abubuwa bakwai masu tunkuɗar da mutum a wuta yace ku ji tsoron abubuwa bakwai da suka fi saurin kifar da mutane wuta shirka da Allah sihiri kisan kai ah, ko kuma ji a ba ba ukur ma da anan cin dukiyar maraya cin riba sannan sai kuma eh, gudu a a juya baya a wurin yaki sai kuma wannan na bakwai din shine mutum ya kazafi wa namiji ko wa mace amma annabi ya faɗi mace saboda mata an fi samun su zama almuhsanatul gafilat wanda bata ma san me ake yi ba yanzu ka dubi nana na Aisha nan sai ya saka kuka ai abin tausayi ita bata ma sani ba fa ana ta magana a gari wani kawai dan iska ya je ya shirya maganan banza wannan abdullahi bin ubay bin salul munafiki ya je shirya abin shi yanzu za ga ta dawo ka san kuma yadda magana take da saurin abin nan shikenan mutane suka dauka shikenan ita ta dawo kawai ta koma gida annan ma bai sani ba shi ba suna ta abin nan din su ashe ana ta mara gari ana ta zunɗenta ta zo kuma ta fara zazzabi ba ta da lafiya ta ba ta sani ba duk ana ta faɗa a gari annan ma bai ji ba kawai shine sai wata rana wata ta zo ta raka ta sun je bayan gari shi ne take ce mata wai wannan a sai ta zo sai take ce Allah ya tsine wa wane in ji wancan din ta ce ya za ki tsine masa mutumin kirki ta ce baki ji abin da yake cewa akan ki ba ta ce a wallahi ni kan wani mutumin kirki ne na sani to bari ki ji abin da yake faɗa ya ce wai kin yi kaza ke ta ce ni din ai kawai sai ta faɗi a ƙasa sai ɗauko ta aka yi ai sai da ta yi kusan sati fa ba ci ba sha ba ba- ba bacci ka tuna da irin wannan maganar wa mace irin aisha yan gidan abubakar ka tuna da gidansu ka tuna da waye mijinta ka tuna da yadda ta ɗauki allah bata taɓa yin alaman irin wannan ba ashe duk haka ake gani na a gari ta yi kukan ta ce har hawaye ya ƙare a idonta kawai daga baya sai annabi ya ji labari shi ma ni din a gidana shikenan shi yasa sharri irin na mutane yana iya kaiwa ko kwana iya taba kowa kuma yana iya fitowa daga ta inda ba ka tsammani shi yasa har aka samu mutanen kirkin ma suka shiga magana shi yasa magana kar a fara ta ne kawai wuyanta su ko mutane galibi a ɗabi'ansu suna son irin wannan sabon magana wallahi ana musamman kuma na wani mai mutunci ka duba dai da haɗarin wannan magana akan gidan manzan Allah sallallahu alaihi amma ka dubi yadda shedan ya rinka sawa ya sa hadda mumine manya manya guda uku suka shiga cikin wannan magana kuma ƙarshe wallahi ya daka musu bulala sai da aka musu bulalan kazafi to ka gani shi yasa al'amari irin wannan in kai kana da mutunci ka rike bakinka kawai ba abin da ba wanda za ka yi wa hisabi kuma Allah ba zai tambaye ka akan wani ba don ka duk abin da ka gani ka roba bakinka kawai akan shi to ballantana ma abin da baka gani ba kawai kaji ne waiwayatun kazibatun ba ma sahihatun ba to Allah ya sa mu dace to ina gani ba za ku yi hakuri ba to ka yi sai mai bi na bashi bismillah kamar da karatu ya cewa cewa ya haramta halar mai aure da shiga wani auren da to zai yi hari wa matarsa da ita
ban ji ba
kamar da karatu ya gabata cewa haramun ne Yawwa.
aure ya haramta tsakanin shi da ita da kai da ali na'am to zai iya matarsa ta gida da yake auren da zai iya kamanta wannan a matsayin da hari kamar da ita a wancan ba- ba- baya ciki alaji a tahrimu ala ta'bid ta wannan kiyasi da aka ga ta mala ai ai ne ta a tahrimu ala ta'bid din da ake nufi a tahrimu ala ta'bid din da ake nufi tahrimi bi sababin nasab wa bi sababil musahara wa bi sababi ar-rida'a wanda suka zo a cikin alqur'ani ba wannan ba ga ta mala ajiyar masu shi kuma wannan kamar gaba ya nan da ya yi na yi da ya yi na to in kuma ɗan ne fafa ha wani yi da kyau kamar sa wani yake kamar ya a shi wannan duk yana cikin duk wanda yana cikin karatun karatun gaba na luhukun nasab na yanda za a jingina eh, menene irin wannan ana yawan samun irin wannan ko a haifi ɗa a gidan ka ya yi kama da kama wani da zai cewa annabi shi fari balarabe fa matansa fara so ta fi bakin yaro ai ana iya samun irin wannan ko kawai kai fari ita fara ta haifi baki kuma mummuna kuma duk gidan ku kyawawa ne ko matan ka ku je maka ku dawo bayan wata tara da dawo ku ta haifa maka balarabe ana samun irin wannan ko to duk wani yana cikin karatu na gaba to bismillah ka cika mana kai ne na'am na'am ta guda ɗaya za ka yi bayo ɗaya ɗaya na baka zaɓi ɗaya to mm. wannan gaskiya ne mana eh mana tana nufi cewa tana masa wa'azi ne akan cewa ya ji tsoron Allah ya kawo halal wannan baya nufin shi kuma wai don in ya je nemo halal din in ta ci ita kuma ta ci haram shi wannan daban na'am ta ta ta kudinta da take bin sa ita take rike da gidan dama da mijin ya mutu aha su za ta iya rike wani kudi eh to wannan shine asali abin da ya kamata idan kana bin bashi shine ka sanar da cewa kana bin bashi mutu ya mutu a cire maka amma shin ya halatta mutum yana kana bin sa kuɗi kuɗin sa ya shigo hannunka kawai ka rike ka yi shiru ka gane wannan shine ake ce azzafar malikiya ba su yarda da wannan ba bai halatta ba ana hanabiya suka ce ya halatta tunda naka ne abin da yafi dacewa shine tafta daga sabani tunda ka ce akwai rubutu ta ce akwai kuɗin sa shikenan sauran magada su ji sai ta cire kuɗin ta sai ta yi amma in ta ga cewa abun ba zai sa a biya ba ko akwai wani abu ko zai jawo dogon abin nan sai ta cire to ba ta yi laifi ba azzafar kun gane azzafar ko shi ne ake ce kamuwa yawwa kamuwa shi ne akwai kudin ka a hannun mutum sai kudin sai ya shigo hannunka aka ba ka kai masa kawai ka ce an bani kudin ka kuma na cinye saboda kudi na da nake bi- da kake da nake binka shikenan ya halatta an fahimta ko wani ya sace maka takalmi a masallacin nan kama da kuka dawo ya ka ga nasa irin na daidai da naka ne sai ka dauke kawai shi ma fite ta nema ya rasa shine zafar ko ya sani ko bai sani ba an yi wan wan ne Allah dai ya ce wa in akabtum fa aqibu bi mithli amma ka tabbatar daidai da irin nasa ne abin da ya fi shine ba sai kai haka ba amma don kai ba kai laifi ba Oh. ya yi yadda dai na gaya maka nan ba ka ra'ayi to abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana sai Allah ya kai mu wani sati wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh